الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikamin ƙur'an da yake a nan kwanar jaba a cikin garin kano a kuma wannan rana ta litinin wanda yau shida ne ko nawa shida ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 daidai wanda kuma ya dace da hudu ga watan 11-2019 wannan darasi da za mu yi a yau shine darasi na 18 a cikin wannan littafi mai tarin albarka شرح المنظومة الحائية نال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليهما وأن الإمام الفوضان حفظه الله تعالى وشرحه لتعليق فذا متاشي الشافي نهم سن دقيا كما lambar baiti na goma sha biyar da na goma sha shida ya ce fadlus sahabati wata faduluhum wa mahabbatuhum babi ko kuma wato wannan baitutuka za su yi da kan faralin sahabbai da kuma fikonsu da kuma soyayyarsu ma'ana za a faɗi daraja da Allah subhanahu wata'ala ya musu ko a ce a ɗan ambaci wani abu kaɗan don ba za a iya cewa an ƙalƙale komai ba sannan da kuma fikonsu su kansu a tsakaninsu yadda wasunsu sun ɗara wa'yansu wannan kuma dama ba abin mamaki ba ne in ya zamo annabawa Allah bai daidaita darajarsu suka zamo kunnen doki ba ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to hakanan sahabbai hakanan duk sauran bayan Allah Allah yana fifita wayansu akan wayansu sannan kuma wa mahabbatuhum da kuma wajibcin nuna kauna da soyayya gare su yace wa qul inna khayran nasi ba'a menene wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin وزيراه قدما ثم عثمان لرجه ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحك منجه ديني يتي وقل إن خير الناس بعد محمد كفدا كان كسعي كتي مفيا الخير متاني bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wazirahu su ne waziransa mataimakansa ko ka ce ƙidman ko ka ce ƙudman da ya zo a larabci ma'ana tun can fil azal tun kafin hijira daga makka zuwa madina to wanda suka fi kusa da manzo alaihi salatu wasalam su ne waɗannan mataimaka nasa wanda Allah ya jera su ta fuskar halifantaka kafin halifantaka Allah subhanahu ta'ala ya jera su a bakin manzo alaihi salatu wassalam yace wa rabi'uhum ya thumma uthman anan in kana so baitin kai miƙe sai dai ka ce thumma uthman larjahu sai kai naqalu harakatil hamzi ila sakini qablaha in ka ce sun ma'usmanul arjahu to baitin ka ya kari don mun ce bahar ƙawil ne yauwa thumma Uthmanu larjahu sannan kuma sayyidina Uthman wanda yake ainihin abin rinjayarwa wa rabi'uhum sai na hudunsu khairul bariyati ba'dahum wanda shine mafificin halittun Allah banda wayancan da aka ambata aliyun shine sayyidina ali haliful khairi wato abokin alkhairi bil khairi munjahu in mun ce munjahu ism maf'ul in mun ce munjihu ism fa'il akwai wata nuska bil khairi mumnihu in muka ce mumnihu min amnaha yumnihu ism fa'il na alminha to idan muka biyo wannan baitutuka zamu masu filla filla malam bayan yayi bayani dangane da abin da ya shafi waɗansu daga cikin sifofin Allah a sifatul fi'iliya musamman wanda ya san cewa jahamiyya da waɗansu daga cikin asha'ira suna musu ma'ana ka iya cewa ya bibi waɗansu matsalolin da ya san cewa akwai ta takurza tsakanin ahlus sunna da kuma kishiyoyinsu to shi yasa yanzu sai ya tsallako kuma zuwa ga falalan sahabbai da matsayinsu domin a fahimci su bara gurbi aljihun baya wanda su kun babu wanda suka tsana sai sabon manzo alaihi salatu wassalam to sai ce wa kul ka faɗa ba tare da wani inda inda ko tsoro ba ka ce inna khairan nasi sai ma ka kaunonu tauki ka ce tabbas mafiya alkhairin mutane kalma ta khayir da shar asalinsa af'alu tafdil khayir asalinsa akhyar shar su asalinsa ashar ma'ana akhyar mafi alkhairi ashar mafi sharri to saboda yawan tadawuli a bakunan larabawa sai suka cire wannan alhamzar suka bar shi mujarradinsa saboda ka in ka ce khairun nasi mafi alkhairin mutane amma sai ya ce ba da muhammadin bayan manzo alaihi salatu wasalam ana nufin cewa a wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wasalam wa illa babu wani sabani cewa annabawa su ne mafificin duk waɗanda ba annabawa ba kinan nan da ya ce inna khairan nasi baya nufin dukkan halittun allah hadda annabawa yana nufin iya wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wasalam to mafi alkhairin su ba da muhammadin bayan manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce wazirahu su ne ainihin waziransa alwazir shi ne mataimaki wanda yake ainihin mai ba da shawara wanda yakan yi wakilci ya ma kwafe makwafi a wani zubin to su waɗannan guda biyun wazirahu saboda shahararsu kun ga bai ma ce wane da wane ba saboda kawai shi ya gamsu inda kai ahalus sunna ne aka ce maka waziran nabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce abubakar umar wanda suke waziransa wato su ne suka biyo baya a daraja kuma kamar yadda na faɗa sai ce maka kuduman tuntuni ma a nan za mu ga manzo alaihi salam shi da kansa zai ce ji'itu ana wa abubakar wa umar in yi ce ji'itu ana wake biyowa baya abubakar sai ya ce wa umar a taitu ana wa abubakar wa umar dakaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar yadda manzo alaihi salam yake yawan faɗarsu to sai ya zama Allah subhanahu wata'ala ya sa ta fuskan halibantaka ma haka suke daga manzo alaihi salam sai sai na abubakar sai sai da na umar haka nan suke a wajen kwanciya kamar yadda ya zo a cikin hadithin muslim ina jin abu musar ashari ne in ban manta ba ya ce wata rana sai ne alwala na fito na ce ni kuwa zan je in yi gadin manzo alaihi salatu wasu ya ce da na zo sai aka ce baya nan sai na bi sawunsa sai na same shi ya shiga cikin wani lambu akwai wata rijiya a ciki bi'iru aris ya ce ina zuwa sai na samun zuwa alaihi salam ya zauna a rijiyar akwai rijiya sai ya zauna sai ya zo da kafafuwansa a ciki ya ce to shi kenan sai na ce to zan zamo getima duk wanda zai zo ba zai shigo ba sai mazu Allah ya izini ya ce zuwa tun sai aka kwankwasa sai na zo na ce ya ma'aikin Allah ana kwankwasawa sai ya ce ka je kowane ne kai masa izini kuma kai masa bishara da aljanna yana zuwa sai ya samu cewa abubakar ya ce abubakar da ya zo shi kenan ya zo ya sallama ga manzo Allah shi ma sai ya zauna ya zura kafafuwansa cikin rijiyar bangaren hannun daman manzo alaihi salam zuwa can sai ya sake jin an kwankwasa na zo ce ya ma'aikin Allah ana kwankwasawa sai ce ka je kowane ne ka yi masa bishara da aljanna kuma ka ce ya shigo ina zuwa sai wa sai umar ya ce shi ma da ya zo sai ya zauna bakin rijiyar shi ma sai ya zura kafafuwansa a ciki a hagun manzo alaihi salatu wasalam zuwa can sai aka sake kwankwasawa sai na ce ya ma'aikin Allah ana kwankwasawa sai ya ce kowane ne kai masa izini kuma kai masa bishara da aljanna ala balwan tusibuhu ko ala balwa tusibuhu kai masa izini kuma ka tsayar shi shi dan aljanna ne akan wata musiba da za ta faru a kansa yace ina zuwa sai na samu Usman ne Usman yace lokacin da yazo sai ya samu ta baki rijiyar ya cika sai ya koma gefe sai ya zauna yace to bayan manzo alaihi salamu yayi wafati Abubakar yayi wafati Umar yayi wafati sai na fassara ashe wannan zaman shine kwance su a kabari ma'ana kaga kabarinsu su uku shi kadai ne a cikin wannan ɗakin ɗakin da na aisha to kaga saboda haka kenan sun zama wazira fi duniya wa fil qabr wa fil akhirah wannan abu ne wanda haka Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara a hadisai masu yawa in kace zaka yi maganar falla baka da Umar ba zaka iya cewa ka gama lokaci ɗaya ba ya zo a cikin hadisin muslim manzo alayhi salatu wasallam yake magana cewa akwai wani mutum da ya zo ina jin in ba manta ba yana dora wa saniyarsa kaya dubga mata kaya sai take cewa kai bawon Allah mu fa ba dan a dora mana irin wannan kayan Allah ya halicce mu ba sahabbai suka ce a ya ma'aikin Allah saniya take magana yace uminu bi hadha wa abubakar wa umar mai riwaya ya ce wa mahu sam kuma lokacin ba sa nan ma amma mazan Allah ya ari bakinsa ya sha musu zuma ya ce abubakar ya yi imani kuma umar ya yi imani da wannan magana kun ba sa to kaga wannan ba sai an ce ma komai a wajen wannan babban matsayi ba to a nan idan muka duba haka ya jero su ya ambaci wazirahu akwai hadisin da wato ainihin imam bukari ya rawaito hadisi lamba ta 3671 akwai muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali ne amma ba dan na fatima ba shi mahaifiyarsa asalin kuyanga ce wacce aka rubuto a fagen fama lokacin da aka yaƙi tsakanin musulmi da farisa shi ne ƙasar irin halin yanzu sai yake cewa ƙultule abi waye babansa sai da na ali sai na cewa babana ayyun nasi khairun ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikin mutane ya fi banda manzo alaihi salam faƙala abubakar Ali yake faɗar wannan abin da na zaɓe da kawo wannan hadisi saboda yadda aljihun baya suke nuna ba fahimtar juna ba a ɗasawa gaba ake tsakanin ahalubaiti da sahabbai to yanzu ɗa ne yake tambayar mahaifinsa wane ne ya fi banda manzon Allah sai na Ali yake cewa abubakar ƙultu sun man na ce sannan sai wa ƙala umar ya ce sannan umar ƙala sai ce wa kashitu an ya kula usman to sai na ji tsoron kada in na tambaye shi na uku ya ce usman ma'ana bai su babansa ya zamo shi ne baya baya ƙultu sai na ce sun ma'anta to daga su sai kai ƙala sai ya ce ma ana illa wahidun minal musulmi ni ban kasance maface ɗaya ne kawai daga cikin musulmi ka duba bayan allah in kai ne sai ka ce da saiwa to amma kaga sai ya ce a'a ni kawai ɗaya ne daga cikin musulmi abinda yake nuna maka darajar su da nagartarsu da rashin son nuna kai Allah ya samu dace wannan hadisi kamar yana bada an kada so ka duba ka je ka duba bukhari hadisi na 3600 da ainihin 71 sannan sayyidina ali yake cewa la yufaddiluni ahadun ala abi bakarin wa umar yace wallahi wani ba zai fifita ni akan abi bakar da umar ba ma'ana in samu wani yana fifita ni akan su illa jalattuhu haddal muftari face sai na yi masa bulala irin bulalar da ake yi wa makaryata ana yake faɗan wannan shi da kansa wannan asar ya zo a cikin as-sunna ta ibn abi asim lambar hadifi ta 1219 to wannan hadisi zai nuna maka shi kansa sayyidina ali ya yi itirafi kuma ya gamsu cewa waɗannan bayan Allah suna gabansa shi ya sanya lokacin da aka ɗauko gawar na umar za a je abin ne yake cewa wallahi babu wani mutum a rayuwa da ya rage da nake so na samu Allah da irin aikinsa kamar kai umar sai ce kuma wallahi na yi zaton wannan za ta faru ma'ana ka zama kai ne na uku tare da su abin newa ya ce li'annahu kathiran ma asma'un nabi sallallami ya kulu ji'itu ana wa abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar ya ce na sha jin yana faɗar haka saboda haka ban yi mamakin da wannan ainihin ya kasance ba to sai yake cewa thumma Uthmanu larjahu sannan kuma wato ainihin sayyidina Uthman wanda wato ainihin shine mafi rinjaye me yake nufi da al'arjahu ko dai yana nufin cewa sayyidina Uthman in ka cire wayannan manyan sahabbai guda biyu sayyidina abubakar sayyidina umar to sayyidina ali shine mafi rinjaye a sayyidina usman shine mafi rinjayen saura ko kuma yana nufin cewa sannan usman a bisa magana mafi rinjaye dalili sahabbai sun kasu uku a wajen fifita waɗannan mutane guda hudu ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa kusan babu wani ja'in ja a wajen fifita abubakar da umar ba wani ja'in ja tsakanin sahabai to inda ake samun saɓani shin da usman da aliwa za a gabatar mafi yawan sahabbai jimhurin sahabbai suna gabatar da usman akan ali sannan waɗansu daga ciki wanda ba su da yawa sosai suna gabatar da ali akan sai da usman wasu kuma sai suka yi tawakufi suka ce mu dai mun san cewa abubakar shi ya fi kowa banda manzo alaihissalam kuma ba ma shakku umar shi ne lamba ta biyu amma daga nan mun ja baki mun yi shiru ba za mu ce wane ya fi wane to kun ga haka sahabai suke kashi uku a nan ga hadithin bukari hadithin abdullahi dan umar yake cewa kunna zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a lokacin manzo alaihi salatu wasalam dan kada ka dauka ce sai bayan da manzo Allah ya wafati wannan ta taso ma'ana manzon Allah yana raye abin da zai fada yace la na'dilu bi abi bakarin ahadan ba ma kwatanta wani mutum da abubakar manzon Allah kuma yana raye duk wani wanda ba manzon Allah ba to mun gamsu abubakar ya fi shi thumma umar sannan kuma umar thumma usman sannan kuma usman yace thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum daga nan sai mu kyale sahabban manzon Allah ba ma cewa ya wani ma'ana kaga anan Abdullahi dan Umar yana nuna cewa in suka faɗi lamba ta ɗaya ta biyu ta uku sai su tsaya dalili akwai wanda suke fifita ma Abu Ubaida akan Sayyidina Ali saboda manzo Allah yana cewa li kulli ummatin amin wa aminu ummati Abu Ubaida shi yasa Sayyidina Umar lokacin da yake kan gadon sama na ajali a lokacin kun ga shi sai na abu ubai da ya rasu a sham wata annoba da aka yi to sai na umar kun ga ya kafa kwamitin mutane bakwai usman ali sa'ad sa'id talha zubair abdurrahman wannan su ya kafa kwamiti tunda su ne bakwai da suka rage da aka yi musu bishara da aljanna ya ce maɗansa abdullahi ka zamo tare da su amma ta ya shawara baka da rabo a ciki to anan sai ke cewa wallahi da a ce abu ubaida yana raye shi zan nada halifa a bayana kunga wannan tana nuna shi sai na umar ma yana ganin wato abu ubaida ma shi ne macancanci ma kafin ma usman din tun da su sahabbai kullum suna fassara abin da manzon Allah ya faɗa aikace ah manzon Allah yake cewa li kulli ummatin amin wa aminu ummati abu ubaida to Allah gafarta mala ai ba sai a faɗa ba matsayin sa ba ina fata mun gane al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kaman yanda alƙali Abu ya ala ya hikaito sayyidina abin imam Ahmad ibn Hanbal ga abin da yake cewa man faddala aliyan ala abi bakarin wa umar fahuwa rafidiyun mubtadi'un fasiqun sayyidin imamu ahlus sunna wal jama'a ke faɗa wannan yace duk wanda ya fifita ali akan abubakar da umar yace dan shi'a ne kuma dan bid'a ne kuma fasiki ne to ashe kenan za ka ga wato magabatan nan irin yadda Allah ya ba su ka kaifar basira na san za ku ga kirif da wani tsohon jahili wanda yake cewa ali ya fi kowa ya fi ibrahim ya fi musa ya fi isa ya fi mala'ika jibrilu in kuma ka tambaye ni dalili in ce haka Allah ya so sai dai ka fashe ma'ana ba aya ba hadisi wani tsohon jahili ne da yawa da sun karanta to kaga wannan zai nuna maka wacce magata imamu ahmad cewa ba wanda zai tafi akan wannan katobarar sai wanda yake dan shi'a sai wanda yake dan bid'a sai wanda yake fasiki nas'alullah salamata wa lafiya amin amin a ban gama karanta muku yake cewa wato man faddala aliyan ala abubakar umar aw qaddamahu alaihima kowa ya gabatar da shi akan su kasan wayancan bara gurbin suna cewa abubakar da umar fashi su kai fashin shugabanci su kai kaga a cikin wannan maganar akwai tufka da warwara sun ce ali ya fi kowa karfi ya fi mala'iku karfi ya fi aljanu karfi shi kada yake yaƙi da aljanu to in haka ne a ce abubakar da umar sai masa fashin halifantaka kuma ya kasa komai ina fa ganin cewa ya fi kowa ya fi kowa ƙarfi kaga abin ya zama shirme ya zama ƙarya ya ce to duk wanda ya fifita su ya fifita shi a kansu ko ya gabatar da shi a kansu fil fadila a cikin falala ya ce ali ya fi su wal imama da kuma abin da ya shafi shugabanci ya ce ai shi ya kamata ya fara shugabanci kafin su amma sai ya ce dunan nasabi amma ban da dangantaka me yasa sai da na ali ƙorashi ne hashimi albaiti ku gane bambanci akwai bambanci tsakanin nasaba da dangantaka da kuma daraja ta tilan mutum yanzu za ka ce jinsin maza ya fi jinsin mata al'islam amma yanzu wa zai daga hannu ya ce ya fi fatima radiyallahu anha wa zai daga hannu anan ya ce ya fi na khadija ba wanda ya isa mata ne kuwa to a shi kaga in ka ce jinsin maza ya fi jinsin mata wannan bai nuna kuma kowanne namiji ya fi kowace mace ba amma ta fuskar jinsi za ka iya cewa jinsin maza ya fi na mata ko shakku babu shi yasa Allah ya ce wa laisa zakaru kal'unsa namiji ai ba kama da mace yake ba to saboda haka kenan duk da Abubakar da Umar shawa ne to amma Sayyidina Ali ta fuskan jinsi zaka ce jinsin su jinsin sa yafi jinsin su saboda manzo alaihi salam yana cewa Allah ya zabi Kinana daga cikin Isma'il daga cikin Kinana kuma Allah sai ya zabi shawa. daga cikin shawa Allah sai ya zabi Banu Hashim kuma ni Allah sai zaɓe ni daga cikin banu hashim to kaga shi sayyidina ali hashimi ne ƙorashi ne kinani to kaga zaka ce nisbarsa ta ɗara ta abubakar da umar duk da cewa abubakar ba ƙoreshe ne amma gidan banu tamim sayyidina umar ba ƙoreshe ne a gidan banu adi ina fata mun gane to saboda haka shi sai ke ta thumma Uthman larjahu sanan sai ta Usman a bisa zance mafi rinjaye ko kuma Usman ya zama shine mafi rinjaye in ka cire wa'ancan da su gabata sai ce wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahu na hudun su shine mafificin halitta a bayan su nan ba'dahum بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان bayan wa'annan to sai sayyidina ali tabbas din mutumin da ya ga ya karanta sirar sayyidina ali zai ga irin baiwoyi da darajoji da Allah ya masa ba za ka yi lissafa su ba bal sayyidina ali za ka iya cewa daga cikin sahabbai da wahala ka samu wanda Allah ya ba shi kaifin kwakwalwa da hangen nesa da iya tsara al'amurra irinsa to amma kuma Allah don ya nuna shi ne Allah ku duba yadda Allah ya jarrabi sai da na'adi a halifan takassa yadda Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa da basira da Allah ya ara masa lokaci irin na umar da usman wato da ya yi wata gwamnatin da ba a taɓa gwamnati ƙira irin ta ba in ba ta manzon Allah ba saboda kwakwalwar da Allah subhanahu wataala ya bashi to amma shi Allah subhanahu wataala kullum yana nuna shine wato ainihin madaukaki yana nuna cewa komai a hannunsa yake sayyidina Ali tsawon shekara hudun nan da yayi sai Allah ya jarrabe shi da fitintinu na cikin gida zaka iya cewa daga hawan sayyidina Ali har Allah ya karbe shi ba a bude wani gari kwaya tak na arna zuwa musulunci ba fitintinu ne kawai a cikin gida aka nuga yaƙi cikin gida aka zubar da jinanin da Allah kaɗai ya san iyakarsu wanda ke na sahabbai da ma wasu daga cikin tabi'ai to saboda ka za a gane kenan ashe duk ƙwaƙwalwarka duk basirarka duk iyawarka sai idan Allah ya ara ma dama sannan ka miƙe ƙafa wannan ƙwarewar taka da basirar taka da taka rawa duk za ka mallaki wannan duk Allah ya baka amma Allah sai ya hana damar kuma shi yasa komai a hannun Allah subhanahu wata'ala yake to shine yake cewa aliyun haliful khairi shine ali abokin alkhairi ma'ana sayyidina ali zaka ga cewa duk inda ya fadi ya tashi to alkhairi na nan shi yasa ku duba lokacin da manzo alaihi salatu wasallam yake cewa waiha ammarin taqtuluhu alfi'atul baghiya yake cewa wayyo abin tausayi amma wata jama'a da ta yi zalunci ce za ta kashe shi albagayo a nan ana nufin yi wa shugaba halattacce fito na fito kunga a nan kuwa ɓangaren ma'awiyar su suka kashe shi har wasu masu zazzafan harshe sai suke cewa to ai wannan hadithin da manzon Allah ke cewa taqtuluhu alfi'atul bagiya jama'ar da ta yi zalunci za ta kashe ali wasu yan bangaren ma'awiya ke da suka ce to alhamdulillah wannan ya nuna ma'awiya shine akan daidai domin ali shi ya fito da amma kaga shi ya kashe shi ali ya ce to kenan yanzu kuna so ku ce mun duk sahabban da aka kashe a yaƙi manzo Allah ya kashe su tunda shi ya fito da su daga gidajensu daga nan mukus ba wanda ya sake wata magana to saboda haka dai sayyidina Ali Allah masa darajoji da baiwoyin da Allah shi kadai sai iyaka yace bil khairi munjahu in muka ce munjahu shi abun rinjayarwa ne ta fuskan alkhairi ma'ana duk inda aka ce alkhairi zaka cewa yayin rinjaye ko kuma zama munjihu mai yin rinjaye ne da alkhairai akwai riwayan mumnihu mai yawan kyauta ne mai yawan alkhairi ne to sai ma ne yake cewa a sharh wato ga sharhi akan wannan yace tamhidun ga wata shimfiɗa yace hadha bahthun fi haqqi sahaba wannan wani bahasi ne da za a yi a cikin haƙƙin sahabbai radiyallahu ta'ala anhum Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yadda da su wa hum sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne abokan manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi allazina hum khairul qurun wanda su ne mafi alkhairin tsare ku kawai a cewa mutum sahabin manzon Allah ya magana ta gane domin ana cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani ya katade kaka tambayi wane ne wane kawai ka tambayi wane ne abokinsa domin shi aboki da aboki yake koyi kawai a ce maka wane abokin manzo ne alaihi salam ai shikenan ya tsallake ruwa ya matse wando to saboda haka su ne mafi alkhairin tsare ku kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kaman yadda bakin da baya ƙarya alaihi salam ya faɗa ya ce khairukum ƙarni a wata riwaya khairun nasi ƙarni mafi daraja da alherin mutane su ne ƙarnin da nake ciki malamai sun ce ƙarni shine ainihin shekara ɗari shekara ɗari ma'ana shekara ɗarin farko tun daga aiko manzo alaihissalatu wasalam har ya zuwa cikan shekara ɗari to wanda suka fi alkhairi su ne mutane na wannan generation ɗin sun mallabi na yalu na hom sannan waɗanda suke bin su suwa kenan tabi'ai wanda suka ga sahabbai sun mallabi na yalu na hom sannan wanda suke bin su suwa kenan tabi'an tabi'ai atba'u tabi'in ba su ga sahabbai ba amma sun ga wanda suka ga sahabbai kalar rawi wanda yake riwaya yace la adari ban sani ba a zakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha yace banda karnin sa biyu ya ambata ko uku ya'ani yana nufin takunu arba'atu qurun ya zama kenan karnannuka ne guda hudu kenan ya zama banda abin nan karni na sahabban manzo alaihi salatu wassalam wanda manzo alaihi sallam shi da kansa yake ciki sannan kuma banda tabi'ai wanda suka ga sahabbai sannan kuma banda wanda suka ga tabi'ai ba su ga sahabbai ba to sannan kuma wanda suke mataki na hudu ba su ga manzo alaihissalam ba ba su ga sahabbai ba ba su ga tabi'ai ba to amma abuwar wato ba su ga manzo alaihissalam ba ba su ga sahabbai ba ba su ga tabi'ai ba amma sun wani su ga tabi'ai mun gane ko to shine mai riwaya yake cewa ban gane ba ta yiwu biyu ya ambata banda nasa to amma abin da ya fi rinjaye a nan cewa khairun nasi ƙarni sun mallabi na yi lunahun sun mallabi na yi lunahun wannan shi ne abin da ya fi rinjaye a wajen malaman hadisi mun gane ku? amin sai ce wa khairu hadhihi alqurun huwa qarnu sahaba radiyallahu anhu yace to mafi alkhairin wayannan tsare ku shine tsare ku na lokacin manzo alayhi salatu wasalam su ne sahabbai ku gane wani abu kamar yadda na faɗa a baya idan mun ce ƙarni mafi daraja ba shi yake nuna a wannan ƙarnin ba wani mutumin banza ba ba shi yake nuna duk wanda yake wannan ƙarnin to ya fi dukkan wanda za su taho baya ba za a samu wani mai wata khairiyya ba misali abdullahi dan ubai la'anannen allah a wani lokaci aka yi shi lokacin manzo alaihi salam saboda iya makirci da kilbibi in manzon Allah ma zai shigo masallaci na juma'a wani lokaci tsayawa yake da ya ga manzon Allah ya taho sai ya fara masa kirari da jinjina haza rasulullah haza nabiyullah haza safi dinga ainihin bambadanci Allah subhanahu wata'ala ya karyata wannan karerai nasu suka bayyana a tsakar rana cewa makaryata ne to sai malikitan wa qadam madahahumullah kuma su sahabban nan Allah subhanahu wataala ya yabe su fi kitabihi a cikin littafin sa shine me alqur'ani wa radiya anhum kuma ya nuna ya yadda da su ya lamunce masu qala subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yace والسابقون الأولون مرغايا نفرقو فرقو من المهاجرين wannan min din ku duba da kyau wannan min din bayaniya ce akwai alzihun baya wanda suke cewa wai min ce tabi'idiyya yi wai ai alqur'anin ma Allah subhanahu wataala ai ya nuna ba wai dukkan mutanen makka da na madina ne mutanen kirki ba haka suke faɗa tunda wai Allah ai ce waye a wasabiquna alawwaluna wasai ce minal muhajirin wayansu daga cikin muhajirai sun sai to ai su ma ba su ce wai duk sahabban ne marasa kirki ba ai su ma sun ware wasu to wannan zuki ta mallace wannan min bayaniya ce ba tabidiyya bace ba, ba. kamar inda Allah ke cewa a'addallahu lahum inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum wannan min ce bayaniya ba tabidiyya to saboda kai kita minal muhajirin wal ansar wato su ne mutanen makka da suka yi hijira da kuma lansarawa su ne mutanen madina sai ce wallabi na taba'uhun bai ihsan da kuma wanda suka biyo su da kyautatawa wannan jerin gwanan da Allah ya ambata sai ya ce radiyallahu anhum Allah subhanahu wata'ala ya yadda da su ya lamunce masu waradu an su ma sun yadda da Allah sun lamunce da wannan matsayi da Allah ya ba su kuma duk abin da Allah zai ba su lamunce da shi sai ya ce wa a'adda lahum jannatin kuma Allah subhanahu wata'ala ya tanada musu wa'ansu irin aljannatai wato wannan at-tankir litazim wasu irin aljannatai ba irin na gama garin mutane ba tajri tahta al-anha wanda koramu suke gudana ƙarƙashin gine-ginensu su sai yake cewa khalidina fiha abada su madawwama ne a ciki har abada sai ce zalikal fawzul azim wannan shine babbar rabo al-imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur karkashin wannan aya ku duba abin da yake kaito sai yake cewa qala abu sakhar abu sakhar sai yake cewa sunan abu sakar humaid ibn ziyad sunansa humaid dan ziyad kun san larabawa mafi yawa suna da alkunya abu fulan ko ibn fulan sai yake cewa qultu li muhammad ibn ka'ab al-qurabi sai na ce wa muhammad dan ka'ab wanda yake cikin kabilan banu quraiza shi babansa ka'ab alƙurabi yana daga cikin ribatattu na yaƙi da aka kamo na yahudan banu ƙuraiza in ba ku manta ba mun karanta asira manzo alaihissalatu wasalam da aka kamo su a wani ƙaulin wajen mutum 700 a wani ƙaulin ma wajen mutum 900 wani ƙaulin wajen mutum 650 kun ga a wannan lokaci da suka ƙi sauka akan hukuncin manzo alaihissalatu wasalam suka yadda sauka akan hukuncin sa'ad bin mu'az wanda a jahiliya kabilansa ko kuma mutanensa wanda suke sune al'aus suna da kawance da banu qurayza sai suka ce sun yadda sauka akan hukuncinsa kun ga da yazo dama yana addu'a yana ta Allah kada ka karbi raina sai ka faranta min zuciya a cikin sha'anin banu qurayza kun ga da yazo ce hukunci na a kashe duk wanda suke baligan cikin su mata da yara su zamo ganima to shi kenan sai aka ce to duk wanda aka kamo a cikin su in ana shakkun cewa ya kai shekarun balaga ko bai kai ba to a duba mararsa idan an ga ya so magashin mara to shi kenan ya balaga to shi ka'ab alqurazi Allah sai ya tarfa wa garinsa nono da aka duba sai aka cewa bai kai shekarun balaga ba shi sai aka dauke shi daga cikin ribatattun yaki to Allah subhanahu wataala ya masa gadan dogo ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo alaihi salatu wasalam to shi Muhammad bin Ka'ab dan sa ne malaman sira sun yi sabani a yaushe aka haife shi akwai wanda suka yi mubalaga kamar Imam Zahabi a cikin siyar ya rawaito suke ta ai amma haife shi ne tun lokacin rayuwar manzo alaihi salam wasu suka ce a'a a lokacin sahabbai wasu suka ce karshen khalifan ta sayyidina Ali to koma dai menene Muhammad ibn Ka'ab babban tabi'i ne yana daga cikin manyan manyan tabi'ai to shi wancan Abu Sakar sai yake tambayar sa yace akhbirni an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari dangane da sahabban manzo alaihi salatu wassalam sai yace wa inna ma uridu alfitna amma ni lokacin da nake ta bani labarin ina so ya bani labarin fitinar da ta faru yaƙe yaƙen tsakanin su ni shine abin da nake nufi to kun san su waɗannan magabatan suna kallon irin usulubin ƙur'ani wani lokaci wani zai yi tambaya wacce ba ta da muhimmanci to sai a ba shi amsar da ta fi tambayarsa muhimmanci yas'alunaka anil ahilla su abinda suke so me yasa wata yake farawa ɗan kankane sannan kuma ya girma ya girma ya girma ya girma ya cika sannan ya dunga ragewa ya koma kankare Allah kawai sai ya faɗa masa hikima sai ce kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kaga yanzu an faɗa musu abin da fi muhimmanci hikimar Allah ta wajen samar da watanni wannan ya shiga ya kare wancan ya shiga domin ainihin a san lokuta mutane su san lokutan aurace auracensu lokacin idda lokacin takaba lokacin kaza lokacin aikin haji inda babu shigar wata da faɗosa ba za a iya sanin abubuwa ba to anan da yi wannan tambaya shi kuma faƙala sai ya ce da shi inna allaha ghafar li jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ku ji wannan magana yace Allah ya gafarta ma dukkanin sahabban manzo alaihi salatu wassalam wa awjaba lahumul janna kuma Allah ya wajabta cewa su ɗan aljanna ne kun ga yace li jami'i bai toge kowa ba sai yace muhsinihim wa musiihim mai kyautata wasu da ma wanda ya munana mun sha faɗa mu aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa dan kuskure da zai lume a cikin alkhairai ba ma la'akari da shi mun sha faɗa ko jarabawa aka zo aka ce an yi wa mutum a yau sai aka ce ya ci tamanin a cikin ɗari ya faɗi ko ya ci jarabawa to ballantana a ce ka ci casa'in da tara da ɗigo tara kaga wannan shi kenan to saboda haka sahabbai in ya zama waɗansu ma gama garin mutane ba sahabbai ba ana ba su uzuri ina ga sahabbai ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin fatawarsa zaka ga yazo yana maganan wasu yan bid'a da suka yi ma addinin musulunci kama mu yaga ya faɗi munanan aqidun su ya faɗi abubuwa marasa kyau to amma saboda adalcin ahlus sunna sai ce sai dai ba mu sani ba ƙila suna da wani kogin manya-manyan ayyuka na alkhairi wanda waɗannan masawi nasu suka nutse a ciki to in yi zama ga magarin mutane ana musu wannan uzurin ina ga sahabbai kuma abinda zai baka mamaki wani mutum wanda yake kuran baya zai fi kowa son yi kuskure a bashi uzuri amma ba zai ba sahabi uzuri ba ai ko da mutumin da kake zaune da shi kake rawa yau da kullum za ka so ya baka uzuri kamar yadda kai ma ya kamata ka bashi uzuri to balantana wanda Allah da kansa ya zakkace su tsarkake su saboda haka sai Muhammad ibn Ka'ab da ya faɗi wannan magana sai shi Abu Sakar yake ta kultu lahu sai nake ce masa wa fi ayyi mawdi'in awjaba lahumul janna fi kitabihi to a ina ne Allah ya wajabta masahabbai aljanna a cikin littafinsa qala sai Muhammad bin Ka'ab yace ala taqra'u was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin idan kai baka taba karanta wannan ayar ba Allah da yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar Allah yace da magabata na farko farko wanda suka yi hijira da kuma wanda suke lansarawa sai yace radiyallahu anhum duk Allah ya yi da su gabaki da sai ya ce aujaba li jami'i ashabin nabi sallam aljanna wa ridwan yace duk sabon manzon Allah Allah ya wajabta musu aljanna da kuma yarda wa sharata ala tabi'ina sharqan amma wanda suka biyo bayan su Allah sai musu wani sharadi lam yashtarithu fihim wanda su sahabi Allah bai musu wannan sharadin ba amma wanda ba su ba Allah ya musu wannan sharadi qultu sai shi abu sakar yake cewa sai na ce wa mashtarata alaihim to su wanda ba sahabbai mai Allah sharɗanta musu kada sai ce ishtarata alaihim Allah sharɗanta musu an yattabi'uhum bi ihsanin sai sun bi sahabbai da kyautatawa ya kuli yana cewa yaqtaduna bihim si koyi da su fi a'malihimul hasana a cikin ayyukansu nagari wala ya kata duna bihin fi gairi zalik amma ba za su koyi da su a cikin abin da ba wannan ba ƙala abu sakar sai shi wancan babban malami abu sakar ya ce laka anne lam aqra'aha wallahi sai na ji kaman ban taɓa karanta wannan ayar ba qabla zalika kafin wannan lokaci wa ma arabtu tafsiraha kai kaman ma ni ban taba sanin fassarar ta ba hatta qara'aha alayya muhammad ibn ka'ab har sai da muhammad ibn ka'ab al-qurazi ya karanta ta gare ni to yan uwa na san ba sai na faɗa muku ba minti biyar ko goma zuwa yanzu wato sai na zamo tsumutsun saboda babban malaminmu ya yi wata shiga wadda ballata ba ni gaskiya da nasan zai shigo to da nasan yan dabarun da dai to amma dai muna wa mara addu'a dama dai wannan majalisin majalisin tsale ba sai na faɗa ba kowa ya sani wanda suka san shekaru wajen ashirin da suka wuce to kusan shi ne ma wanda ya raye wannan majalisi babban malaminmu ne babban yayanmu ne a shaikh Muhammad ibn Usman al-Kafawi hafizahullahu ta'ala to ni yanzu na diga aya daga nan zan gayyato babban malamin mu yazo ya faɗa mana kalmomi gwalagwalai irin nasa alhamdulillah na tabbatar da cewa duk abubuwan da muke yi to malam a cikin minti biyar gaskiya zai faɗa mana abubuwan da duk wannan zama da muka yi faɗa irin su ba kullum malam yana cin addu'o'inmu na Allah ya ƙara albarka a rayuwarsa ya ƙara tsare mana shi ya ƙara mana irinsu alhamdulillahi groups suna turo mana abubuwa yanzu zaka ɗazu ina buɗewa na ga wasu clips na abubuwan malam kusan wajen minti goma ne ko nawa har zan fara ji sai na ga lokaci ya ƙure ce to sai na tashi daga nan dama wajen su muke ɗan tsotsowa amma mu zo mu fesa muku to insha Allah ta'ala malam zai zo ya faɗa mana abubuwan da za su amfane mu fale ta fadar shekuna muwaffaƙan ma'ajuran insha Allah
zai sai irin wannan da kake da taska cikin taskoki irin sa shekh alharu da doktor nasir yahaya ya riga su kwana filin amma abin da ya fada kyakkyawan zato ne da uwa kai uwansa. so dai kafin haka suna ita ce fara da hamdalatu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين وعليك أموى مسلمين وسجرما سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته wannan majalisi da ke wannan wuri ba sai na faɗa ba wato wuri ne tahsilul hasil ne in ce yana daga cikin majalisan da ke cikin zuciyata magana da malin ya yi cewa shi ne raya wannan ba haka ba ne kyakkyawan zato ne kawai da ɗan waka ma ɗan wansa in ba haka ba su ne ainihin zubin fari ai ni kawai mai ɗafewa ne kusan ɗafewa ku shaka babu 1992 a kalandar bature da allah ya ƙaddar zamana a nan wurin ga gidan nan a gidan marigayi mai katala kokarin su dan uwa Alhaji Bello Sani da kanin sa Alhaji Ahmadu Allah ansa da dan uwan mai girma Malam Muhammad Ilyas Dokoki rahmatullahi alaihi da Suleiman Malam Abdullahi Marigayi da Malam kuma Malam Ahmad ne Malam Ahmad kwarai da gaske da dan agajin mu Bello kuna tana sunan shi Abubakar Bello yani hadhihi dhikrayat la ansa ya akhi amma cewa ni ne kaza ba ni bane ibn taymiyyah al-harran al-dimashqi Allah ji kanshi yana cewa ana lastu bi shay wala li shay wala minni shay ibn taymiyyah ke fadin wannan magana ana lastu bi shay wala li shay wala minni shay ni ba komai komai bane kafin shi as-siddiq al-akbar yana cewa Allah ya kara masa yarda Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun وقني شر ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون Allah ka sa in zarci zatonsu game da ni to wannan ɗabi'un malamanmu ne ba sai na ce komai game da duk nasir yahaya ba akhun karim muwakkarun mubajjalun yana da mazauni na musamman ne a zuciyata Allahu ya na alkhairi Allah ƙara maka albarka malam da tawfiqi da sadadi wannan majalisi sarrani jiddan jiddan Allah ne ya ce muke ne kaɗan za ka kaga 'yan wama kun san ne kamar shanshani ne ba yawan zama ke gare ni ba satin da ya wuce ina benin ne ya mai annabi ta cote d'ivoire ta ce tun da yau akwai faraga ya kamata ɗan zaga mu samu albarka sai ga shi kuma na yi kace bis da wannan albarka kuma na yi dace na ga malam yana sharhi sharhi da ya kamata a rubuta da tawadar zinari na ɗaya daga cikin almutunul ilmiya da suka shafi sulbin abin da muke kai aqida abdullahi ɗan gidan al'imam abu dawud abubakar shi wannan littafi al-manzumatul ha'iyya wanda ke bayyana gwalagwalai da madara na aqidar baitocin a cikin albahar rajaz ne kamar baitocin ashatibiyya ne tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi har zuwa karshe abin da kaga yayi kama da zubin shatibiyya bada'tu bi bismillahi fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanir rahiman wa maw'ila to muka rera wannan baitoci ga ɗalibanmu وشي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت الرسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفسه ولا تاك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجحم وأسجه ولا تاق للقرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضه سينزو ديني قبل مالك يبغانا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما أو النسخ قدما لكن الأشهر قدما ثم عثمان وأرجه ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه يعني إن كدوك بيتوك فرقو هزوا كرشن بيت إذا ما اعتقدت يا صحيح هذا فأنت على خير تعيد وتصبح إلى خير ما قال wannan musamman shirin shi alfauzan mai baitoci guda 40 dan an sami kamar naqasi wasu muske 40 ba lakin al-mu'tamad indana wanda ke da abiyat guda nawa guda 40 farko farko na so ka dauki matsalar da ya fara magana kai wa qul ghayru makhluqin kalamu malikin kai ahlus sunna gaya ma duniya ghayru makhluqin kalamu malikin ai asalin maganan kalamu malikina ghairu makhluq sai abinda suke kira taqdim wa haqq ta'khir li yufid al-hasriyya wal qasriyya ma'ana kace da su ba halittacce bane maganar ubangiji me ka wannan magana mas'ala ce da take da juhur tarihiyya a cikin daular banu al-abbas an samu abdullahi al-ma'mun dan gidan harun ar-rashid Allah ya ji kan harun rashid Al-Rashid na da ‘ya'ya fitattu guda biyu, al'amin da ma'amun. Al'amin da ma'amun ɗaya uwarsa ba farisiya ce, ya ƙirin caɓe aka ce shi mamun ya dabbar kashi ɗan'uwansa, amin. Fatagallabal ma'amun alal kursi. Sai ya gamu da miyagun malamai ya jawo su jika, irin su Ibn Abi Du'at, sai suka cusa masa guba na cewa ƙur'ani yallaɓai ya kamata ka gaya mutane ƙorani ba magana Allah ba to menene sai ce makhluki dalilinsu saboda idan ka ce Allah ya yi magana wa ka an naka shabbata Allah bi makhlukatihi da haka suke kiran wai wai mu ne almushabbih mu alusuna alhamdulillah wai mun shabba Allah da kayansa bisa wannan dalili wanda yake ba dalili bane suka ce ƙorani bai kamata ce magana Allah to menene wai halitta to gaskiya wannan ya tada hankalin iyayenmu magabatanmu malamanmu na farko suka ce sam to da haka malamai suka yi ta musu rudud wasu malamai sun mika wuya saboda karfin mulkin almamun a lokacin an kashe wasu muhammad bin nuh an kashe shi albuwaiti almajirin shafi an kashe shi da sauransu misali nu'aym ibn hammad al-ansari an kashe shi ahmad ibn hanbal kun san ahmad hanbal huwa alladhi thabata wa kana jibalan min al-ajbul al-imaniyya yaki aka sa a dauko shi a kai shi ainin asima baghdad kafin ya iso fadar sarki ce ya Allah karka sa in ido biyu ko hudu kenan da mamun wallahi malam kafin ka ce wani abu sai aka ce mamun ya mutu Allah ya amsa addur bayan Allah na gari aka mai da imamu ahmad baghdad ko kuma inda yake abinda nake cewa sai aqida ta yi karfi ma'amun yana gadon mutuwa sai da ya bar muguwar wasiya ya gaya ma wanda ya biyo bayan shi cewa wannan aqida ka ci gaba shine mu'tasim ka ci gaba mu'tasim ana usika an tadhalla mutamassikan bi aqidati anna alqur'ana makhluq ghayr kalami wannan ne dalilin sa malamai suka dinga wannan maganganu saboda an yi gumurzu a duniyar imani zaka sha mamaki yahya ibn ma'in abokin imam ahmad abu zakariya wanda suka ce idza addalaka yahya fahani allak dan fitaccen masanin rijal ne yahya ibn ma'in har suna cewa kai ka ce Allah bai halicci yahya ba sai dan wannan fanni din amma duk da haka saboda tsoron dukan masu mulki da ja'ircinsu sai da ya ce ƙor'ani makhluki taƙiyyata ba taƙiyyata waɗin ja'irai ba ƙazamai shi alalalala wanda ya halata illa an tattabin tuƙa a kan wannan imam ahmad ya ce yaya ba zan sake maka magana ya zo yana magana ya koda masa ido imam ahmad rajulul um ya ce yanzu don allah ba za ka uzuri na ba ina da aya illa ma nukriha wa qalbu yace la ba mahallinta bane anta ma ukrit dole ne ka ce sam kawai wasu sun fada ya ya fada kamar da na ga yabo wato an samu wannan bala'i saboda imam ahmad ya koma aka sake dawowa da shi mu'tazin sai da ya dake shi duka da bola har malamai na cewa mu'tasim kana da abin kirki a tarihin musulunci don ko ba komai wannan mata da aka kama ta a muriya ta yi kururawa mu'tasima kai ka je ka tsamo ta lakinnaka sataqifu amama Allah rabbil alamin bi hadhihi shani'a annaka darabta imaman min aimatul huda mu'tasim ya mutu dan sa alwafiq yazo ya tafi akan wannan aqidar Allah bai dauke wa musulmi wannan bala'in qur'ani makhluqi ban sai hannu al-mutawakkil shine ya dage wannan musifar ya karrabo malaman sunna ya ce imam ahmad ka zo ya buɗa masa duniya ya ce la duniya kuma a'udhu billah abinda kake so ka buɗa min na duniya wannan jarabawa ce ka tafi wancan muni ka duba gudun duniya wannan ya sa malamai suka dinga rubuce-rubuce suna raddi akan masu cewa ƙur'ani mahaluki shi yasa a cikin sadarin abiyar din kamar da na gaya muku mata bata mala ya karanta muku an yi shari ya wuce yake cewa wa qul ghayru makhluqin in ku karisa in ji ku fada ku fada in ji dan tabbatar abin da mala ya gaya muku kun rike ku ba kwanduna bane bokitin karfe ne ku mana kun rike karatun ku kawo baitocin wa qul ghayru makhluqin bidhalika dana al-atqiya'u dana al-atqiya'u wa afsahu ولا تقف في القرآن بالوقف كما قال أتباع لجهم ولا تقل القرآن خلقا فإن كلام الله باللغة إيش ميسا دنجدن أبو داود الله جكي شيكي شوا ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا من أنا الوقف أنا سيوزر كان دبارا فكتبتو شكرا قرآن با مخلوقي بني أما بضامة يكون با مخلوقي بني ya za mu yi tawakafna mu la nuthbit wala nunkir kaga yan katanga kenan to sai shi dan gidan Abu Dawud da Allah ji kansu sai ya kwarara musu tocila na imani sai kun fito sai mun gan ku karkace waqfu wanda dai ce da kai to ni dai ba ahlus sunna ba ni dai ba na sofanci ni dai musulmi ne sai mu ce da sauranka wallahi dole dole dole ka kasance tare da sunna to in ba kuma ba ba bal haqqi illa dhal to shine ma yake cewa wala taku fil qur'ani bil waqf qa'ila karka da kace ni na tsaya to dan me zaka tsaya ga gaskiya dan me zaka yi shiru akan munkari wasukutu ala al munkari munkar shiru kan munkari shi ma munkari ne shi yasa ce wala taku fil qur'ani bil waqf qa'ila kama qala atba'u lil jahm wa ne jahm karka faɗi wannan yadda ja'amu ibn safwan ya faɗa almajirin ja'adu ibn dirham shaidanun rukunan fasikanci wanda layya aka yi da ja'adu abdullahi al-qasari tare da shi ma bannan shi da kwaribinsa ya ce jama'a Allah ya karɓi layyanku lakinani mudahin bi hadal kafir wallahi ya sauko ya sharbana masa wuka ga yama jini na wuce ya yanka shi ibn al-qayyim rahmatullahi alai sai da ya ba masa a cikin nuniya yace shakarar shakarar dahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani duk wani ahli sunna ya gode mun Allah yadda akai abinda nake cewa al'umma ce mabannaciya da shigo mutane da fitina da fasadi mu'tasim ya bar duniya amma ya tafi da wannan mummunan abin da yi sunnatawa mutane muguwar aqida kuma Allah ya kawo malaman kirki da suka ce ba zai yi ba irin su Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani Al-Hudhali rahmatullahi alayh Baqiyatu ibn Makhlad ai mutumin Andalus Baqiya yana da Musnad ko da dai an ce ya bace ba san inda yake Musnad din sa sai da ya bar ainihin yankin sa Ishbiliya kun san Andalus sai da musulunci ya zauna a andalus ya shekara 800 da kusan 40 nan aka yi aka yi manyan malamai abdulwalid albaji al'imamu shatibi daga shatiba kasa ibn fiyura da manya-manyan malaman luga irinsu ibn malik mutumin jayyan ibn hazan abu muhammad al-qurtubi abdurrahman al-dakhil da ya shigo ina nufin wannan lokacin musulunci ya ɗaukaka a wurin amma idan ka je spain asbaniya ba ka ganin asar na musulunci saboda abin da suka yi a rana guda sun yanka musulmi ɗari dubu ɗari rana guda sai da suka tona kabari to abin da nake cewa mahallin shahid baqiya da wani yanki ya fito ya gina da kishiro na neman ilimi sai je baghdad a lokacin da aka hana imamu ahmad wa'azi eh an dage masifar amma hana shi karantarwa to mu ɗalibai almajiran ilimi kai mana duk abin da za ka yi kana so amma bala'i gare mu ka ce ka hana makarantar don shi ne annafas oxygen na alhayat in ka datse kamar kifi ne ka fitar da shi daga ruwa iya mutu tilka'iyya baki ya zo sai ya je majalisun ya haibin ma'in abokinsa ya ce da allah ina ahmad bin hanbal sai suka ce fadulla ala baiti ahmada ya saba mace gafata malam na zo maka daga wuri mai nisa arjuminka an tu'allimani sai ce baka da labari an hana karantarwa sai ce dan Allah gafata malam ko da da dabara ka bani hadisi daya biyu in tattara yace to ka zo min fi sifati sa'ul kamar almajiri mai neman abinci kai badda ba mai kenan da haka yazo ya bashi hadisi daya biyu uku har sai da ya rubuta musnad har imam ahmad ya ce lallai in kana neman ɗalibin ilimi na gaskiya baki ibn makhlad istahaqqa an yulaqaba bi talib al-ilm al-haqiqi wannan shine asar din mu sune magabatan mu ulaika abai fajini bi mithlihim idha jama'atna ya jarirun majami' to akan wannan ne ash-shahid yace an hana da karantarwa saboda wannan musiba na qur'ani makhluqi shikenan sai wasu kuma sarakan dabara suka ce to shi kenan mu ba za mu ce ƙorani makhaloki ba ne kuma la na ƙolu bilwaƙ ba za mu ce mun ta waƙafina ba to amma lafzi bil ƙorani ya shi makhalok a bakinsu a bakinsu wannan ba magana ba ne na kihim su mana ruddu alaihim shi ne malin shi ma ya sake tona musu asiri ya ce wala taku haka ne ko ولا تقل القرآن خلقا قراءة saboda me fa inna kalam Allah bil lafzi yudau yanzu misali karatun arama Nasri haya hafizahullah sautin sa daban sautin malam wani daban sautin ka daban na'am wadannan aswat halittu ne to amma shubha ce sai suke so ta wannan hanya su shigo mu cewa Qur'ani makhutta bayan fage to aka ce la baya halatta saboda inna kullama dalla ila mahdhurin mahdhur ko ba haka ba wasailul ashya'i kal maqasidi so ka hana yin wannan abu din wannan ne yasa har imamu bukhari game da fitina da yaje khurasan aka ce ta gashi ne shi ma yace qur'ani makhluqi ne saboda yace lafzi wanda ƙarya akan bukhari bai fada ka yana da littafi kitabu khalq khalqil menene af'alul ibad lokacin da zai je khurasana aka samu almajirai yan fitina babban malaminsa wanda ya fitar da hadisi cikin bukhari muhammad ibn halil az-zuhali yace to malamin nan mutumin kirki zai zo ku je ku tarbe shi ni ma zan je tarbarsa amma iyyakum ثم إياكم أن تسألوه فيما يتعلق بهذه المسائل يا سامو لاباري kun gane aka samu wani mai maza gwaigwai ya je ya tambayar buhari ya kawo da kai ya sake ya kawo da kai tukun ya bayani wanda yake duk mai imanin sa abin da yake ya ce duk wanda ya ce ƙur'anin fuluke ne kafiri ne kamun buhari amma duk da haka shi makiyi in ka ba shi alli sai ce gawayi wallahi ka ba ka ta da ruwa sai ce da kai ka ta da ƙora ne wannan sa bukhari har bar khurasana ya koma gida can kusa da ainihin samarkand karshe yana shekara 62 zuwa uku allah ya karɓar shi abin khartan bayan shekaru mu'ammare da alkhai ba ka da mutane irinsu shi yasa karanta littafi irin wannan yan uwa masu girma min azamil qurbat saboda bayani ne daki-daki na gyara aqidar ahlus sunna abin ya miƙe musamman cikin lokaci da muke tattare da maddiya da yawa fitintunu da yawa ana yakar sunna ta kowace fuska da kas da baka sani ba ta kowace fuska ana yakar mu to dole aqida ta kyau domin ita ce asali sannan musamman da yazo magana kan abin da ya shafi sahabbai sai aka samu ainihin wato wasu wasu mutane masu kazamar aqida ka zage sahabi sahabin annabi Muhammad ka zage shi ya ce wala ta kuta ananta aiba wata jirahu karka zamantu mai yun atta'an kana aibata shi kana masa jirgi wa an ta'aula bin jar ka kafi cancanta a yi maka jirgi ɗan uwa mummuna ce da sahabbai jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa ba mutane irinsu ba za a irinsu ba ko ba komai ganin annabi muhammadu da suka da imani da suka yi da ciyar da dukiyoyinsu da suka yi da rasa rai da suka yi cikin sahihu muslim ibn umar yana gaya mana allah kara masa yadda ya ce na ga ja'far ibn abu talib tsakanin suka da mashi da tsara da takobi sun kai casa'in da tara kuma duk ta gaba ne a yakin mota ba kake da shi irin wannan ma a samu wani bakadamushe mai ƙazamin harshe wani mai talaulautuwa da kwakyara da dumasariya da bulkara ka saki baki mai ɗauyi kan sahaba na salasalama wallahi wannan unwani ne na lalacewa na halaka Allah ya tsare mu ya kare mu majalisi irin wannan Allah ke amfani da shi wajen kawar da irin wancan musiba daga al'umma su ma da suka bace Allah ya shirya da su ‘yan wani kwata ta ƙarshe hata la'utila alaikum kun san abin da ya kasance cikin al'ummar yanzu mu'akharar an zo kano an sace mana ‘ya'ya kun sani an ce ‘ya'yan nan guda tara ne wai aka gano su adadinsu ya fi haka wallahi billahi talla wata ajanda ce da inyamurai na musamman suka ɗauko a kanmu sai dai kuma bacci muke aiwallah limithli hadha yadhubu alqalbu min kamadan in kana fil qalbi islamun wa imanun inji abul baqa'ir randi a cikin marfiyar andalus yace saboda irin wannan ne zuciya ke da mutanen nan a nasu yankin tunda mun zauna a yankin mun ga me ke faruwa ibolan laysa marra kaman sami' ba sa ba ka dama iflaƙan ta zama tsakaninsu shekaru kamar goma sha biyar mai martaba sarkin kano ya tura ma wani gari ana ce da shi ihiyala sarki ne na inyamurai ya musulunta sunansa eze sabiru ya zo kano malantin da kasan yankin mu kai mana jagoranci mu ga sarki mana da matsala ta birin masallaci da muka je fada sarki turo da miliyan ɗaya na jagoranci tawaga aji na shakkala lajina muka tafi aka ba shi muka ɗauki takare muka kawo gida to sai na ga dama ce gare ne bari na je oka babban birnin jihar ina kenan anambra bambanta ba muka kai ziyara sarkin hausawan oka yake cewa malam kaga anan mahaifina ma anan aka haife shi amma har yanzu sun hana ni taƙi ɗaya na ƙasa har yanzu ne ba kowa na ce a to amma a can gida kano kuma akwai gidan sarkin inyamurai a kotrol la'allakun ta tabbakaro sunansa eze igbo ka duba abinda nake cewa haka suke amma munan da yake wajen birni ne yankin birgit da sauransu muna da alaƙa muna da kusace da sabon gari nasarar local government nan a wannan yanki aka je aka sace mana yayin a wannan karamar hukuma kukun sani kuma ga sunan muna makwabtaka da su idanun suna kanmu ajanda su ta farko shigo mana da kwaya an kama su da yawa amma bacci mu muke la nuharriku sakinan wala nusakkinu hatta mutahaddika wallahi muke idan kaga zaki na murmushi karkai tsammanin murmushi yake yi zaki idan kashafa an an yabi fala tazunna annahu yabtasim ajanda ce suka zauna in buku sani buku sani 1978 suka zauna a jihar Colorado suka yi dirasa akademiya ba'itha mu'ammaka muta'anniya midaniya cewa ga yanda zamu yi da kasashen Annabi Muhammad suka fito da kundirin dume mai bukeke sunan shi strategiya litansirin biladul muhammadi da turanci strategies for evangelizing the muhammadan nation suka ce ga yadda zamu daga ciki ku sami tawajudi wanzuwa a cikin inda suke bika safa ku dinga zuwa gidajen marayu kuna daukan 'ya'yansu na yawancinsu ga falalo ne muke muke kuma haka suka yi mana a asibitin nasarawa shekaru da dadewa suka dauki wani yaro dan musulmi suna yaron na mance amma wanda ya rubuta takardar mika yaron ga inyamurin sabon gari sunan shi muhammadu shari'a commission a lokacin ni da dr aminu jun allah ji kamalan aka dora mana nauyi mu ji yaron nan a kwato shi walakin allah sallam alhamdulillah an kwato shi wannan ɗaya ne cikin namazij na abin da ka cikin wani ya zai same ni a masjidin sahaba shekara ɗaya da rabi ya musulunta pastor ya ce malam barin gaya maka mutumin jos ne ya ce to a kusa da ya faɗi sunan garin akwai pastor wanda yanzu haka akwai 'ya'yanku almajirai ɗari biyu da ya rike su ba dai abinci ba ne yana ba su ya juya kwakwalansu sun zamanto kiristoci ya ce mu yana sai ce mu shi lokacin yana kirsanci ba ma iya barin 'ya'yanmu su gamu da irin wannan ya zama ɓangaren mu sake gami sirri shekaru kusan biyu na amerika a ɗaki a masaukin da nake a new york wani bugo mu mai ya ce mala a yanzu haka an kwashe 'ya'yan musulmi daga arewa maso gabas su 500 suna na a edo har yanzu babu labari jiya kuma aka ce akwai dubu hudu babu labari haba wai wace jama'a ce mu ya jama'a ja ka hada matanmu da aka sace a yalwan shandam da suka yi ciki da kafir aka astaghfirullah alazim me ya faru wace ruma ce mu ne ina sarakunan mu ina malaman mu ina yan siyasa mu ina mu mu mu mu yanzu sai arna ya shigo nan cikin mu a bashi gidan haya kowa mun ce muna kyamar kowa bane amma to dan me ake kyamar mu mutu har ake da ajanda a tura ma ƴaƴan mu kwaya yanzu kuma sabon salon shine da karfin cin to kuma da kiristoci barka ji ɗaya daga cikin yaran da aka sace ina karanta hirar da aka yi da shi na yi ainihin screenshot na hirar ya sunan ka ya ce ina je umar faruk ya aka yi aka sace ka ce ina wasa ne a kofar gidanmu da yamma sai paul ya zo ya kama ni me ya faru me yasa baka yi kowa ba ce ya rufe bakina ne ya rufe bakina wannan fa a lokacin da yunusa yalo ya aure yarinya kun sani yunusa yalo auren ta yi daga bayelsa an sake shi har yanzu me muka yi to ma za harrakna wa za sakkanna amma tsoro Allah ya kama mu da wannan amma inda za ka taɓa mulki mai mulki sai ga ana tukun babbaki ta bakin ibn nasir ya ce harijin idan ma sai mahasfan ja'uhu wa idan yi samu ilahuhu lam ya harudi harijin yana fishi in an taɓa alfarmarsa wa idan yi samu ilahuhu lam ya harudi ana inda na amshakil ya jama'a ina aka ke ce an kai ni ainihin anace ne daga kano a wace ta ce bai masantace da aka shi gunwa aka ce an kai ni gun wata mata sunanta madam ebere sai suka ce min wannan ita ce uwarka yanzu ba kai wace ai ban yi kuka ba sau ce ina jin tsoro ne wala kalam yubkil yubkil uyuna daman kalam yubkil uyuna daman magana ce da ke sa ido ya yi hawayen jini sun canza maka sun ce sun canza mai suna zuwa ga onyedika james onyedika james ɗayar kuma aisha ta koma ciyoma ciyoma duk kun san abin da ya faru an ce an kama su me biyu baya hakirin haka za mu ci gaba da shan wani wulakanci laifin mai muka ci mun ba ku masauki kun zama makwabtanmu har ma kuna da unguwa da kuke kira no man's land a kanon wai ba kasar kowa ba ce yawancin kuke wasu ba sa zagayawa ne ka je ka gani ƙarin wa bididdiha ta tabayyanul ashiyaru sai kaga akasin abin da zaka san okay ashe muna zuwa cikin irin yanayi ba mu ce mai rigima da kowa ba manhajin mu ba mu da zanga zanga mu tsarin mu ba tsarin mu bane dan kauyanci ne ba sunni bane ba ma inkari ga shugaba akan minbari ba manhajin mu bane lakin yata'akkadu alaikum ayyuha as-sada an taqumu li inkari hadha al-munkar alladhina in makkannahum fil ard aqamu as-salata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أليس هذا منكر ولا عاقبة الأمور to wannan na faɗa ne saboda tunatar da mu akalla ka jira ɗaɗin zai haifa maka da addu'a da ƙasƙantar da kai kuma wallahi Allah zai taimake mu akan haka mu yi ta addu'a amma mu yi aiki samar ƙandi na cewa duk wanda aka bashi abu shida Allah ba zai hana masa abu shida ba cikinsu ba sai na faɗe su duka ba ya ce man ruzuka du'a lam yi haramil ija duk wanda aka sa da yawan addu'a Allah ba zai haramta masa ijaba ba ya kafa hujja da aya mai lamba 60 a sura ta 40 ghafir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ta roƙon Allah kan wannan zalunci masu wannan hali Allah ya gyara su sannan Allah ya sa mu gyara halin mu kwaɗayin tsiya kwaɗayi mabuɗin wulakanci sai arna ya zoce ya ɗauki hayan gida ya ba da kuɗi ma ɗuɗu sai mutum ya rikice ya abauce ya sallama makomar al'umma lida rahima ma'aduda haɗa layan bari wa layan bari bai kamata ga mu ba al'umma ce mu da muke da manhaji da muke da risala khalida talida da ya kamata mu musuluntar da duniya amma mun koma ƙarƙashin abin da suke kira at the receiving end muke karɓar aure ina roƙon Allah cikin rahmarsa da baiwarsa da iyawarsa ya samu farka daga baccin wannan shine abin da ya faru game da mutanen Andalus musulunci na ga muku ya zauna aure har sai da ta kai Qurtuba ana kiranta Jawharatul Alam goldin duniya a lokacin da Vienna ba ta da lantarki London in ma akwai ta ba ta da sai da sarki George na biyu malikun Giltara George sai da ya rubuto wasiƙa zuwa ga ɗaya daga cikin sarakunan andalus abdurrahman nasir jikan jikan abdurrahman dakhil al'umawil akhir da aka ta kashe zaman saffa ya je kafa daular ya rubuta masa wasiƙa ya ce min george malik ingiltara ila khalifatul musulmin abdurrahman nasir ya ce bayan haka ina roƙonka zan turo 'ya'yana su koyi karatu a kurkuku lokacin da muke da izza lokacin da muke da matsayi amma ina matsayin yake yanzu ina darajar take wa aina qurtubatun darul ulum fa kam min alimin qad ala fiha lahu sha'an inji ar-rabbi yace ina qurtuba take ƴaƴan musulmi yanzu nan qurtuba ba abinda muka sani sai football na Real Madrid na Belnasiya ka san Valencia ka san Ishbiliya ko garin Abdul Haqq al-Ishbili ka san Shatibi imam shatibi imam qasim baiti 1170 daukan qur'ani babu irinsa kamar ana masa wahayi ibnu malik al-jayyani cikin alfiya ya jama'a duk sun tafi sai kuka da hawaye har professor nasir al-umar na ummul qura sabiqan yake cewa in ka je ingila zaka ga musulunci baje-baje ai mun je mun gani mun ja sallah a masallacinsa a london idan ka je faransa yanzu akwai musulmi sun kai miliyan takwas amma idan ka je andalus babu musulunci shekarar ɗari takwas a sai ka zada hawaye irin na bakin ciki Allah kuwa babu masallacin kurtuba kodoba ya zama coci masallacin garnata mamlaka ta ƙarshe da suka kwace a 1492 a hannun sarauniya isabella da mijinta king ferdinand suka yi tawaƙo'i wanda waɗannan ne ma aka ce suka je suka buɗe amerika ƙarya suke yi a tarihi mu ɗaliban tarihi ne su ce da mu wanda ya buɗe amerika wai shine christopher columbus ƙarya ne musulmi suka fara buɗe amerika ba kuma amerigo vespucci ba ne mun je mun gani mun tabbatar amma wace al'umma ce muke mun zama mufarraƙai mumazza'ai mun zamanto musharramai wa ma shakowa ya au shakowa ka illa لفوضى في المجامع وانقصار ترى كلا له أمل وسعي وما لاثنين حولك من وئام لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام muna bukatar komawa zuwa ga sakafura komawa zuwa kulla majalisai irin wannan masu albarka muna da fata game da ko matasan musulunci ku ci gaba da wannan hanyar wallahi ita ce mafita ilimin attasilul ilmi tun daga farko har zuwa sama ku zamanto hamalatul rayat idan kun je NYSC kar ku ji kunyar bayyana addinin a lecture hall a jami'a a colleges a polytechnics ka nuna kai musulmi kana da sha'ur lecturer kake in kana karanta da physics ka fara da innal hamdalillah mai mutuwa ya je ya mutu idan kana karanta da turanci ne ka fara zazzaga larabcin turancin mai mulku da turancin arabiya muqaddam alal ingiliziya amma abin bakin cina muke karatun larabci muna da rauni sannan mu tashi mu karanta abin da muke kira muqaranan al-adyan comparative studies zaman mu a kudu ya sa dole sai da muka karanci bible iya karantawa saboda ka daki karfe da karfe baya halatta a tsaya alhadidu bilhadidi faddu amma ta hanyar ilimi ba ta hanyar komaji da zafin kai da kwakwalwar fariga ba ka daki ƙarya da dalili bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun akramaka Allah duk nasiru haya Allah ya kara maka albarka ya kara maka tawfiki Allah ji bella sani Allah ya kara maka tawfiki dan wasu malam Ahmad dan na san ku da wannan kokari shekaru aro aro kuma shi alkhairi ba a manta shi alkhairi gadon kwana ne anan na samu masauki tun lokacin da Allah ya min arzikin rabuwa da kwanan shago nan nazo da iyali na zama kun san kwanan shago da nake nufi sako nake mikawa ga samari ku yi aure a nisanci zaman shagon nan lokaci yayi ayi aure dan al'umma ta ƙara yaduwa kuma ku iyaye ku gyara aure a samu sauki sau wannan na samu masauki na zauna shekaru masha Allah kuma na ga alkhairin zama a wannan wuri shi yasa abin na zuciyata kasancewa ta ba mai yawan zama ba kuma na san dama alkhairin da su malam suka rasa tuntuni kaga bai tsaya ba shi yasa kullum ina tunawa cikin da ke tunawa na ambata dazin malam Mahmud Ilyas Dokoki rajulul khair haka za na hasibuhu wallahu hasibuhu Allah ji kanshi haka zai zo ya karanta bawan Allah wani lokaci ya koma gida kusan a ƙasa kun san wannan mutumin ta to ga abinda malam suka dora kuma ake kai Allah ya kara muku albarka da tawfiki mazanmu da matanmu da yaranmu ya ba kasanmu zama lafiya da kwanciyar hankali malamanmu na sunna Allah ya kara musu tsawon rai ya kara musu albarka ya kara musu kariya ya kare zuriyarsu ya sa da mu da su mu amfana da abin da suke ilmantar da mu bi hadal qadar kifaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم شيخنا نعم kai za ka amsa ai yana amsa ka kayan ka ne ba ja sallah kana nan to shi kenan kun ji abin da malai ya faɗa za a kira sallah ko sannan ku abin sannan kuma wallah wani mulahaza balkon ce wato wani farin ciki na zartar da wacce kuna ɗaukan wannan abun a kayan ɗauka abu na zamani domin kun ga hanyar nan na yaɗa wannan sabo ku ƙara kyautata shi yau ilimi ya koma a tafi ta hannu kuma smp da ake kira social media platforms na da matukar rawa da suke taka wallahi munasaba sun zan faɗi wannan tafsirin na 2018 a usa suke cewa da malam bana mutum miliyan ɗaya suka kalli tafsirin ba kuma amurka kaɗai ba canada har rasha da sauransu misali albarkacin mai irin waɗannan abuwa da kuke gani so na Allah ina kira gare ku ku kyautata irin wannan kar ku bari gwalagwalan karatun da ake na malaman mu ya zama to ku taskance mana su ku tara su wata ran in muka ce muna neman shirin alha'iya sai mu ce ku ga masallacin mu na na kwana jawa da na sani karatun Dr. Nasir ya hamsa a tattara a ga yawa mutane so ina nufin cewa ku yi itqan al'amal itqan dama sunan wurin itqan so antum mutqinun a atqiru hatta takunu mutqinin walala saboda haka da Allah ku itqan al-amal ku bude mana shafuka na malaman ku kai da malamai a Saudiya su yanzu duk karatukan bin Baz kusan ba a rasa su Allah Ibn Uthaymeen Imam al-Albani ballantana yan baya da suka Fazal al-Fawzan Professor Karim Khudayr ya hawla kibar ulama malaman sunna karatun su harafi ɗaya baya bacewa to ya kamata musan da don Allah fara kyauta ta aiki ka taskance mana karatattaka na tun daga jalsa ta farko illa ma sha Allah in mun tafi ga mahalicci yan bayan su dora a kai haka abin ya kamata Allah samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ya hukuncin mutum idan zai yi sallah ta faralla sai ya rika alƙur'ani mai girma a hannunsa
amma ya wuce ha na wuce ba da yi da wala ya zama masu abu bida da ƙarin mutallafi من ضرب أو تخيير أو ضرب wato furcin da shari'a ke dangane da ayyukan mukallafai wannan abin talab ne in kace talab biyu ne talab yi kaza ko karkai saboda karkai ai talab ne bil kaf karkai ko kuma an baka zabi to abin da kake nema ke da hukunci mutum ya rike qur'ani yana sallah kana nufin ya rike ne kawai ko ya bude yana karantawa idan kana nufin ya bude yana karantawa a matsayinsa na limami bai haddace wurin da ya kamata ya karanta to ne zafi shi ko ba wuta ba ya ji ƙwa'anin mana fakhrau ma ta yasar min alquran abin da sai karanta mana amma muddin liman ne to ai da ma muna tsammani ba za ka zama liman ba sai kana da kayan limanci din karka yi irin wani abu da ya faru a goma da dadewa kusan shekara talatin a goma a fage wane talatin kusan a fage wani mutum ya zo min ba mutum na mayan primary ya zo sami da ce wallahi ga mutum na wani ne malam da talabci wai ke ce wallahi babana ne ya mutu to shi ne kuma an naɗa na limamin garin mu shi ne da shigo kanan koyi fata wai a lokacin da kuma yana tambaya ta to ko kai sallah bayan irin wannan abin da nake cewa ba ma za ka zama limin ba sai idan kana da kayan aiki ne amma idan wata barora ce kana sha'awar ni da ina so in karanta wannan sura misali a karatun lisha ko magariba ko yani qira'a jahariya kuma kowa ba wanda iya sai kai misali sai ka dauki qur'ani rike qur'ani ba laifi bane la ya kone isman aw zamban tunda hukunci kace ba laifi bane amma kara wannan ya shagaltar da kai da aikin da yake a wajen sallah saboda ka hukuncin ba laifi kai ba amma ka bar abin da yake shine al'aula ya zama to kana cikin nutsuwa shi da alkhairi gare ka wallahi ta'ala ba mu ta
assalamu alaikum Allah ya kara masa lafiya ya ce hadisan da suka zo cikin bukari a kan adadin matan manzala suna da sallama cewa matansa sha uku ne wani hadisi kuma ya ce matansa tara shi kuma na hadisi daga cikin wayan ya inganta
waɗannan in ka ce sahihul bukhari
yani babu littafi mafi inganci a bayan ƙasa bayan littafin Allah sama da Bukhari abin musulmi kirki abin musulmi kirki kasan mai nake da rakin ba ma shakka imam al-albani na cewa imam al-bukhari baya bukatar wani ya tsarkake shi لأن الله رب العالمين زكاه حيث أنه جعل كتابه أصح الكتب بعد كتابه وكفى به شرعا فما دنجنا لرواية لسكره إمام البخاري رضنا حديثا ناسا جوكو da ‘yan kai wanda ya tara su wani wuri yana tsinkewa wani wuri ya bayyana su dukkaninsu za ka iya tara su ka tace adadin waɗanda suke da kuma adadin waɗanda suke sadaka ne da ƙwarƙwarori ba wai ainihin mata ne na wanda Allah ya halatta masa waɗannan adadin ne ainihin ake nufi shi ne mawaƙi ke cewa tawaffa rasulullah an tis'in iswati manzon Allah ya bar duniya ya bar mata tara sallallahu alaihi wasallam amma an ka hada da ainihin ƙwarƙwarori da kuyangu da sauransu su ne wannan adadin da ruwa ta fatatta ta cikin littafin al'imam Muhammad bin Ismail hada da rute sarari ne Allah ta'ala a kan da ta fi. Khalas? Khalas? Ya tambaya da yau. Ni ma ko amsa ko da rana ta. Kusan mai faru? Wasu ɗalibai da suka tambaye ni suka ce ma ka taɓa tambayar mu ma baka ba mu amsa ba na ce wace ce. sai suka ce ka taɓa yi mana magana wai wata mace ce ta je ƙauye a ƙauyen an yi yaƙe-yaƙe da yawa an yi kashe-kashe da yawa mata da yawa sun mutu wannan matar ba ta dawo gida ba shuru-shuru ba labarinta me za a ɗauka me za a ɗauka halas sai suka gaya wa mijinta wani matar ta ba mace da tara saboda karina haliya ba mu ganta ba saboda haka duk suka gamsu dai ta mutu sai suka ce to amma ga kalmar ta za mu aura maka ita saboda zaman kirki da kai da yawa an daura aure da kalmar bayan sati sai ya ta dawo yaushe ne suka ce na tambaye su yanzu yanzu yanzu wace ce matar yanzu shi ne kuma na turo muku tambaya ba sai kun ba na amsa yanzu ba ku je ku ce da dalili kun kwanci tambayar da kyau yanzu dai wace ce matar karkacin da rika ka daidai ka bincika in dai ka fahimci tambayar da kyau ku je ku wasu kwakwalwar ku a duniyar karatu haka malamai kan yi mana saboda sabuwar da mu shiga duniyar research da bincike da sauransu kuma tambayar da kyau yadda ya ta dawo bayan kuma an riga an aura wa mijinta watata kanwanta tirka-tirkar yanzu wace ce mata yani inda kuma jawab wa billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi